بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alaikun salam.
Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu yau laraba sha biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗari biyar arba'in da shida wanda ya dai da sha biyu ga watan Maris dubu da ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma. Kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi guda biyu da za mu ƙoƙarin ansawa sannan sai mu ci gaba. akwai abin da naji ko jiya ne ko shekar jiya naji jiya ne muka yi magana kan mala'iku da wannan abin da suke ci na bishiyar aljanna to ban sani ba ko a cikin katin na ce ɗungurungun su ba sa mutuwa har abada ko wani abu makamacin haka ne na faɗa ba haka na faɗa ba ko a to na jin kamar kuskuren fahimta aka samu Eh, to ina jin wannan kuskuren fahimta aka samu ni ma na yi tantaman cewa wannan magana haka na faɗa ko kuwa suna da abin da ne kawai muka faɗa shi ne suna cin wannan itaciya saboda wannan ya zama guturi a rayuwarsu kamar da mu ma muke cin abinci ina da haka muka faɗa yawwa maganar dawama wannan za su dawama ba su mutu ba wannan malamai sun tattauna dama kamar da aka sani mutane aljanna suna da farko amma ubangiji bai ga dama za su kare ba kamar da su ma yan aljanna sun shiga aljanna zai ba su rayuwa madawamiya za mu rayu saboda ubangiji ya ga dama mu rayu to su kuma mala'iku akwai sabai na malamai kan cewa za su mutu ko za su mutu ba su wanda mutuwa mu da za mu yi na ta farko su za su mutu irin wannan mutuwa ko ba za su yi ba jumhur malamai suna cewa za su mutu za su mutu din su ma to Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut kullu shay'in halikun illa wajha wasu daga cikin malamai suka ce a wannan ana magana wanda suke kawai cikin duniya ne banda banda wato su mala'iku din almuhim dai akwai sabani a wannan magana tsakanin malamai so na alhamdulillah kina da an riga an shirya cewa ba haka na faɗa ba sai magana na biyu mun yi magana kan waɗannan koramu wanda aka ce ruwan suna bugowa ne daga daga aljanna ta al'adil wani haka Bible ya faɗa, Bible ya faɗi wannan magana. Korama guda uku an san su, korama guda ɗaya ita ba a san ta bayan su, sai dai hasashe kawai suke yi. Amma korama da aka san su shi ne korama na Jihon, korama na Tigris, sai korama na Euphrates, Furat, Dijila, Jihon, haka suke a larabci su ma. To, shi wanda ba a san su ba shi ne Fishon, shi wannan ba san aina yake ba sai da haka wasu suke da sabani akan suke nan ne suke can ne wanda dai duk ba a sani ba wasu ma daga baya saboda ba san shi bishon na farko ba suka yi kokarin yi ma wato wannan wannan wato ƙoramin ma abinda ba ya faɗa da suka ɗauki abin ba na wajaji cewa wannan aljanna ma da ake magana kawai ba wasu aljanna ne da ake magana suna hakikanin wanzuwa ba ana magana kawai ga yara ɗabi'a ka yara ɗabi'a za ka samu kaza ka samu kaza irin yadda wasu daga cikin ɗariku na kiristan su aka samu suna faɗin wannan magana so ba su gifo yadda dai kasancewa akwai ɗan ƙungiya musu da nan su ma na amurka su ma suna kayan su na musulunci amma su a wajen su a jan da za a shiga wani abu ne a yake ci kwakwalwa ba wani abu ne ba mun mutu za mu tashi ba so wannan shi ne abin da su ma suka faɗa mu musulunci ba faɗa wannan ba gaskiya an je faɗi cewa a musulunci akwai anhar na laban akwai annahar na al'asir wannan shi ne aka faɗa ƙurani amma magana a ce waɗannan ƙoramu su ne suke alaƙa da ƙoramu da suke ciki a duniya wannan mu a faɗa wannan ba faɗa wannan ba mu saboda haka wannan zai ta iya ya zama ya daga cin abin da ƙare-ƙaren bayani na malaman su suka yi daga cin abin da suke shukar kansu kawai su faɗa abin da suke ba wai sun tabbatar ba insha Allah za mu shiga karatu shi fa'azallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
Allah ta'ala yake cewa fa azallahuma ash-shaytan anha Allah ta'ala bayan yayi ma annabi Adam wasu ci cewa su zauna a cikin aljanna su yi dabdalar su Ah, amma kasa ce wata bishiya fa azallahuma ash-shaytan anha sai shaytan ya lama ya zamar da kafarsu wato ya sanya su sun yi sun samu talafafiya fa kharajahuma mimma kana fihi sai fitar da su daga abin da suke ciki na ni'imar aljanna وقل له بطو بعضكم لبعض عدو sai muka ce musu ku sauka sashin ku ga sashi kuna masu makiya juna walakum fil ardi mustaqarrun za ku samu a doran kasa mustaqarrun matabbatan ku wa mata'un da jin dadi ila hayni zuwa wani lokaci fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin daga nan sai annabi adam ya karbi wasu kalmomi wasu maganganu wajen ubangiji daga wajen ubangijinsa fataba alaihi sai Allah ya yafe mishi innahu huwa at-tawwabur rahim Allah ta'ala mai karban tuba ne ar-rahim kuma mai jin kai ne ga ga bayi a Allah ta'ala ke cewa fa azallakum shaytanu anha sai shaytan ya talalabantar da su suka ci wato wannan bishiya ta da aka hana su a cikin aljanna saboda ya sanya su su fita daga wannan aljanna bayan datan suna zaune suna samun ni'ima galibin makaranta sun kanta haka sun kanta fa a zalla kuma kamar da malai karanta mana wannan shine abin da shi nafi ibn abi nu'aym al-madani malam suqalun da warsh haka shi ma ya karanta abdullah ibn kathir al-makki haka ya karanta abu amr ibn amir da haka sun karanta a cikin malamin kuma kuma asim ibn bahdala ibn abin najud al-kufi shi ma haka ya karanta da al-kisai daga azzalal zalal shine talafafiya wato abin da zai zama zabiya da kuskure shine azzalal to akwai hamza ibn habib azayyat daga cikin malaman kufa shi sai ya karanta da fa azalahuma daga azzawal azzawal shine gushewa fa azalahuma shaytanu anha sai shaytan ya gusar da su daga daga aljanna to duka kaga malan zai dauka kace fa azalahuma sai ya kuskure fa azalahuma ya sa sai ya kuskure fa azalahuma kuma sai gusar da su daga aljanna wannan shine abin da shi Hamza ibn Habib Azriyat yake karantawa shi kare a cikin makaranta kamar yanda kwanaki ne mana ishara kaga idan aka ce za a fara yi ba addinin musulunci dauki daidai koyarwarsa to wannan zai bayu shi kasa Qur'ani zuwa fara mushi daidai dan yanzu wani yibban ta san ce fa azallahu ma ya ji Hamza ibn Habib Azriyat ya ce fa azallahu ma a tunda dai abin da hankali ne kawai kuma abu ne wanda yake da ranar abin ya zama ina nema na zaɓi sanka kamar yadda wasu ke magana a gami da sunan maza Allah suna ka ce ba sunan ba to ba ruwan ka sai sai Qur'ani to shi a Qur'ani mai saurayi da shi ba fa zalan kuma nabi ta ba fa zalan kuma yanzu aka rinka jin wasu daga cikin wuraren mu suna karanta kafin Qur'ani da Ra'al Hamza Asayyat zaka ji da kafatul imalat yana da imaloli sosai a satin sa to in ka ce ba wato za ka shi kashi to kira wani ma za ku hada musu da kinedi zai ce ai shi sai wani ko kuma hafs da ya saba sani so ko wannan ba hanya ta ilimi ba dan rashin sanin abu bai zama ilimi almuhim dai Allah ta'ala ya tafa azallahu mashaytanu anha Allah sai sai shedan ya ya wato za sa kafa suka zami ko kace fa azalahu ma ya kusa da su daga aljanna ya sanya su suka fada cikin kuskure ya kuma kautar da su daga abin da yake daidai ya batar da su ya sanya suka bi abin da yake rudin sa wannan shine fa azalahum ba nan alaqati ash-shaytan wannan annahu shine wato ita ce waje na farko da aka fara kiran shi din da sunan shaytan a cikin Qur'anin aya surar suran baki da da zaman kamar wannan ita ce farko da ta an faɗi iblis ne sai aka kira shi ash-shaytan anan hikiman da Allah ta'ala ya sanya ya kira shi ash-shaytan saboda a wannan suna ne da ke nuni zuwa ga duk wani mutum mai shari kuma wannan ake shari ne sai da ce a kira shi da shaitan din ma kar a kira shi iblis dan iblis ya fi alaka da a kawai sa kin yin da'a da yayi da cire tsammani da yayi da karamar ubangiji amma tun da anan aikin sharri yayi to sai ya fi dacewa Allah ta'ala ya kira shi da shaitan ana kiran duk wani abu mai shu'umci mai sharri da sunan shaitan in aka kira shaitan da sunan shaitan to na zama sunansa asali na yanka waɗanda kuma ba shi ba kuma su shaitanu su kuma ana ana nufin cewa sun bi tafarkin sa ana nufin sun bi tafarkin sa daga da nan ne kuma duk wani wanda yake a cikin halittu shi ma yana da shaitan ke zaka ana kiran shi da shaitan balani ne wani lokaci idan ya so yana in ya ga maciji yana kiran shi da shaitan maciji na faɗi wannan saboda akwai abin da nan gaba ta iya zama mu faɗa gami da cewa asali shaitan ya shiga aljanna ta hanyar maciji ko na abu kamacin wannan to a shaitan shi ma wato a wurin larabawa suna kiran alhayya macijiya da shaitan wannan larabci suna yin wannan kamar yadda malamai masana lugha suka faɗi suka faɗi wannan shaitan ya riga ya sami ya talabantar da annabi adam da hawwa'u ta hanyar burace-burace da ya sa musu a zuciya da kuma waswasi da kuma wato ruɗi da ya musu. Allah ta'ala ya bada labari a sauran ayoyi yadda shaidan ya yi ma wato baban ma'anar da Adam da mahaifiyar mu Hawwa'u abin da ya je ya sassa musu na burace-burace da kuma talaba da ya ya same su. Allah ta'ala sai ke cewa ya zo da ya zo sai ce musu ya Adam hala adulluka ala shaddatin kulbi wa mulkin la yabda ya kai annabi Adam bana nuna maka wata bishiya ta tabbata ba da kuma wani mulki da ba zai da ba zai kare ba mulki da ba zai baya kuma baya kare ba to kaga alam akwai abin da akwai shi da ya ba da adam wato wannan ya kamata a ana faɗarsa saboda wato kaga annabi adam duk da yayi sakaci yayi sakaci ya fara irin wani talaba biyar to amma kuma wato akwai shubhan da su suka fuzgi hankalinsa shubhan farko da aka fara bashi shine wato al-khulud cewa wato idan ya cire wannan bishiyan zai tabbata a ban ƙasa ba zai mutu ba sai annabi adam shi kuma sai ya zaɓi tabbata a ban ƙasa madadin khilafanci da ubangiji shi zai bashi wannan ya fada cin tarko ne ba haka abin ya kamata ya zama amma ya fada cin tarko saboda haka ubangiji ya yi halitta shi kuma mu haka ya halitta mu muna ta san tabbata ba ma san mutuwa sannan kuma daga cikin abin da kuma shi ya gaya shi shine ya ce wa mulkin la ya bada da mulki wanda ba zai kare ba kaga wannan shine shubha ta biyu dan adam ya san mulki ne naka kar ba amma mamaki bane a ga dan adam ya san mulki amma mamaki shine a ga adam ba san mulki an san wannan to ya fito daga asalin abin da aka saba san dan adam ya da shi amma shi kace annabi adam ba kaga yana san mulki wani abu da ubangiji haka ya haka ya halici haka ya halici wato girin mutum a haka sannan kuma Allah ta'ala ya kara babu labarin daga cikin abin da ya kara gaya masa sai ce ma na hakuma rabbukuma an tilkuma shajara إلا أن تلكم شجرة إلا أن تكونا ملكين أن تلكم أن تلكم شجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Allah ta'ala bai hana ku daga wacan daga wacan nan bishiya ba sai dai wato ku zama daga cikin mala'iku kaga wanda ya daga cikin mata uku shine annabi Adam yana sai zama daga cikin mala'iku makusanta ya manta cewa Allah ta'ala kuma su mala'ikun nan shi da kanshi ya sanya mala'ikun nan suka musu sujada dan ya fifita shi akan mala'ikun nan sai shi ba da wuri wanda nake kawo ba abinda shedan yayi ma annabi adam kaga ya kawo na daya tabbata na biyu mulki na uku idan malaika makusanci sai abu na hudu shine rantsuwa da ya musu annabi adam bai saba sani ana yin rantsuwa a kariya ba bai ga abin cewa ga wanda ka zai rantsi da Allah kawai haka ne kariya ba sai ce wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ya rantse musu cewa ni wallahi shawara nake nake ba to kaga iblis kasancewar shi ya girma annabi adam ya riga shi daɗewa a duniya shi kuma annabi adam bai saba ana yin ƙarya ba shi kuma wannan wato maki ya je ya rantse masa ya rantse masa akan ƙarya kuma da ya tashi ma ita kanta inda ibnu hayy a jumla sai ya kawo da jumla ismiya jumla ismiya ta fi nuna tabbata na labarin da ake faɗa akan wato ka zo da jumla fi'iliya jumla fi'iliya shi ka zo da fi'ili haka fi'ili yana nuna al-qudus ne wata jabi kawai amma shi jumla jumla ismiya yana nuna tabbatan wannan labarin da ake baka in ka ce a in ka in ka ce Allahu khaliqu kulli shay ya fi ka ce Allahu khalaqa kulli shay wannan sunan ya fi wannan labarin ya fi tabbata ma ubangiji saboda wannan jumla ce ismiya a larabci to sai in ka lura sai zai ce wa qatamuhu ma wannan shine fi'il amma da yazo sai kaga al-qasmu na farko ya kawo rantsuwa ya kawo al-qasam ya kawo inna ya kawo lamu tauke ya to kaga wannan lalle annabi adam ba zai amintu da irin wannan makircin ba tabbas tunda bai saba ba abu ne mai sauki ya zama wato an ya ci galaba a kansa to na kaji annabi adam ya zama ya ci galaba wato annabi adam ya zama an ci galaba a kansa wannan maki ya zama ya ci galaba a kansa ya zama ya tunkuɗa shi ya tsabi har ya yi abin da ubangiji ya ya wannan ya yi abin da ubangiji bai ce ya yi ba Allah ta'ala a wata sautu ba haƙi cewa fa asa adam rabbahu fa zawa annabi adam sai saka umarnin ubangijinsa da haka sai sai karkace haka Allah ta'ala ya siffanta annabi adam da al-isyan saba masa wannan yana daga cikin abin da yake malamai suna hujja da shi wajen tabbatar da abin da yake inganci a maganganun malamai akan cewa annabawa ba sa tabbata a laifi amma ko suna laifi annabawa ba sa tabbata a laifi duk abin da ga annabi ya ya faɗa kuma ya mutu akai to ba laifi bane idan ko yayi laifin ko yayi wani abin da ba ba shi ko yake ki so ba to zai sako da Allah ta zai sako da wahayi yanda zai kubuta da annabin nan nasa sabani wanda ke cewa kwata kwata annabawa ba sa laifi wannan kaga ba ba shi ma wani hujja kamar da salqabiyya suka ta faɗi hatta ba kin mu ba ki sallallahu alaihi wasallam za a samu sa'awi da za ka bi ubangiji yana musu hitaji yana yana zargin manzo Allah shi sai kai kaza abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wannan yana ya ya daura fuska fada ubangiji ke masa afa Allahu anka lima abinta lahu Allah ya maka afuwa me yasa kai kaza da shi kaga annabawa suka yi wani abin da ubangiji zai ce bai da ba in yace bai da kuma sai ya zarge su ya zarge su kuma daga baya bai tabbatar su akan wanda zai fita annabi adam kaga adam Allah kaza zai kashi ba asa sai ya saka musu amma saban ne ya bi annabi adam bai bi shi ba a can aya aya gaba ku ga inda Allah ta rake cewa fatana ka adam ya rabbi kalimat sai ya samu wasu kalmomi da ya je tawassuli da su ya roki Allah ta'ala Allah ta'ala ya fi mishi saka annaba ba ta tabbata ali amma dai suna iya yin wani abin da ubangiji zai sako da wahayi ya ce ba haka kawata ai ba wannan kuma wato baka in ka faɗa haka baka zama kaya ka zo da wani abin da zai zama baka zo ka zo da wani abin da zai zama wato ka ka taɓa mutaba annabawa ba kamar da wasu rubutu suke na masu bari duk abin da ka faɗa kan annabi kan annabawa ko da abin ya tabbata Qur'ani sai sai yanzu ka riga ka san mutunci annabawa alhali a cikin Qur'ani ba da wanda akwai irin wannan akwai ayoyin da Allah ta'ala ya rika yi wa ubangiji Allah ta'ala ta'ala ya rika ma manzon shi itabi yana zargin saka wasu abubuwa sai dai da an yi kuma sai manzon Allah da yake annabi ne shikenan an daina kuma ibn ummi maktum har har daga baya idan manzon Allah ya ganshi to saboda wannan fadan da aka masa da abasa wata wannan ba za sai shaji nufi gisa duk yayin daga ibn umar kuma zai tashi zumbur ya ce maraba maraba da wanda ubangiji na zarge ni saboda shi saboda ba zai maimaita ba maza annaba ba sa maimaita ne in aka in aka ce kan kara shi kenan an ci gaba kuma za a kara ba amma dai suna iya wasu abubuwa wanda ubangiji zai ce me yasa aka yaka a lokacin a yayin madar ai daga cikin abin da Allah ta'ala ya saka da aya da jima'iki shine kar wato a cewa da yi zai karba zai karbi wato fidiya na na kuma shawara aka kama ribaitin yaki kuma ya nemi shawara Abu Bakar da Umar Umar yace da aka kashe su kawai saboda sun ce alƙawari sun ci amana shi kuma Abu Bakar gani yayi cewa akwai zumunta yace a a dai musu zumunta kowa ya biya kuɗi ta babu shi saboda ba son ake a abin nan ba matsala kuma sai fuka kai ma Abu Bakar a ta kofar tana ba da tana goya bayan Umar tana cewa dan me aka yi haka har har ubangiji yana yin wato barazana cewa da ku sai sakura azaba kan wannan makan sai ba ke kuka to shi kaga ana samun itabi in aka ce in aka zo to sai da mutum ya zo sai bayani bayani da zai sa'ab Allahu an kada suna nan Allah ta'ala akwai ayoyi da yayi ma ubangiji sa itabi da yayi ma annabi sa itabi wanda ba za a ce an an yi maza Allah wato mu da ba sai akwai abinda malamai ana tattaunawa Allah ta'ala da yake cewa fa adallahu shaytanu anha fa rajahuma mimma kana fi sai shaytan ya talalabantar da annabi Adam da shi da matarsa Hawwa ita suka fada cikin zamiya ya batar da su a to sai malamai suke cewa to ta yaya iblis ya samu har ya shiga cikin aljanna bayan da can ubangiji ya riga ya kuɗi shi dan Allah ta'ala ce mishi yayi fa habit min ha ma yakun laka an tatakabbara min ha فاخرج منها فاخرج انك من الصاغرين yake cewa fa hadith min to ka sauka eh ka sauka wanda kaga yana nuna maka cewa ubangiji kamar ya haramta mishi wannan aljanna inda annabi adam yake to ta ina annabi adam ya samu ya shiga Allah ta'ala a can a can gaba ya tsara cewa ukhruj min hamma umma madhura ka fita kana mai abin zargi abin aibatawa kuma wanda yake la'adan ne an jefe ka an da an wato an nesa ka daga hawar ubangiji sai malamai suke cewa ta yaya iblis ya samu har ya shiga alhali Allah ta'ala ya hana shi a to abin da ke babu makawa shine wato idan kaga iblis ya shiga to ya shiga ne ubangiji ya san cewa dama zai shiga ubangiji ya riga ya kaddara zai shiga kuma wannan ya faru ne saboda jarabawa ya jarabci annabi adam kuma ya jarabci shi kashi iblis Allah ta'ala ai yanzu kaga ya hana mu shan giya amma yanzu mutum ya ga dama zai zuwa je can ya je ya sha Allah ta'ala ya haramta mana a yin Ramadan da mu ci abinci. Mutum ya shiga in ya ga dama zai kuɗa kuɗa kuɗan sa. To kaga yanzu wannan jarabawa ce kuma Ubangiji ya hana kaddar jarabawa da shari'arsa. Duk da kuma a kaddara wata kuma ta ya kaddara cewa za ka sha. To haka zalika annabi wato Idris yayin da Allah ta'ala ya hana shi wannan annahi ne ya zama nahiyin kauni. Hali da Ubangiji ya afwan nahiyin ne amri shari'i ilzami ijabi. Wato zama Ubangiji ya hana shi ne saboda ya wadabta mishi ya sa mishi doka amma da kuma kangararre ne sai ya yin doka kuma kaga ya kara ne shi akan laifi kenan ubangiji ya sa mishi doka ya lalata mishi cewa ka fita na maka ubangiji ka fita amma ba wai ubangiji ya sa ya rike kabdubusa ba ya ce bai sai ya shiga ba a yana so ya kangara shi ke da kare kangara shi ke na kuma ubangiji zai kara bani sai ya bai daidai wato gudunwansa saboda kuma jarabawa ga shi kansa sannan kuma saboda jarabawa ga annabi adam wannan shine malamai suke kira wato kaddara shar'iyya da kaddara kauniya Allah ta'ala zai iya kaddarawa da ta mutane a abin da ya kaddara amma kuma ba saboda zai kafirci amma ba da Allah ya ka kafircin ba amma kuma ubangiji bai umarni a kafircin ba kaddara shar'iyya shine zai mu zama zama musulmai mi sallah mi azumi mi zakka wannan umarni ne na ubangiji ya shari'a da ya bada shari'a a yi amma cewa kowa sai ya yi to alafa bai karga kaddara cewa kowa ya zama musulmi wani shi ne kaddara ta makauniya halittarsa cewa ubangiji ya ya ga dama cewa za a samu wasu kangaru a cikin halittarsa to shi ma kwatan kwaci irin waɗannan ne to a dai wannan gaba ne wasu daga cikin malamai suke bada labarin wata macijiya a cewa ta hanyar da shi iblis samu shiga wannan aljanna wannan galibi an sami shi alƙalin ne babu bai da wato wahala kana shiga cikin wato Old Testament za ka ga wannan labarin a farkon sura da nasu sifir takwin Genesis da ake faɗi kana shiga za ka ga wannan labarin wannan macijiya cewa ta hanyar ne aka sami wannan talafa ta ta sami annabi Adam suna cewa ita ce ahyalu hayawanatul bariya a bayan a can Old Testament an siffanta da cewa ita ce wata ta fi zama kalin ta fi zama ta fi yaudara a cikin halittu da ake da shi babu wata ya kace yaudara sannan kuma Allah ta'ala suka ce kuma ya la'anci su ma daga baya za mu zo insha Allah zan magana wannan la'antar a wataƙila ya zama wanda ya daga cikin ƙarƙaran bayanan wasu daga cikin malaman su Muhammad ibn Ishaq a sahibul magazi wasiya ya faɗa cewa ina son abin cewa wannan maganar macijin asali duk wanda ka ji malamin sun ce ya faɗa to ya ɗauko daga ahlul kitabi sai dai za a gani ya za a amsa ko za a amsa wani wata magana ce daban amma dai an ɗauko wannan labari na ahlul kitabi ba samun Allah ta'ala ya faɗa Qur'ani ba ba a samu kuma manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ba amma an samu wasu daga cikin sahabbai sun faɗa a cikin abin da suke karantawa na ahlul kitabi Muhammad ibn Isa sai magana yake cewa ahlul taurati masu karanta Old Testament ya dursuna daga suna karantawa daga cikin abin da suke karantawa suke darasi cewa inna ma kallama adamul hayya annabi adam da ya zo magana da yayi iblis ba ya zo ne wai Qur'ani ya faɗi ya nuna wato kamanninsa ba yayi yayi ma wato macijiya ce magana maciya kuma tabbatar mushi wannan wasu ci da kuma imamu suddi isma'il ibn abdurrahman ibn abi karima as-suddi ya ruwaito da sanadinsa da tsatsi wanda yake yana da rauni zuwa ga Abdullahi dan Abbas sai Abdullahi dan Abbas ya faɗi wannan magana ya tahara wurin malamai Muhammad ibn Qais yana cewa faja'a shaytanu fa dakhala fi jawfil hayya shedan ya zo sai ya shiga cikin cikin bakin wato macijiya kuma an rawaito wani daga Wahab ibn Mudabbi Wahab ibn Mudabbi ya daga cikin manyan malamai ɗan kasan Yaman da da kan suna da masaniya kan ilimin at-Taurat na sosai da suka musulunta kuma suka je suka saurari ilimi da shi dan wasa Hammad ibn Munabbih suka saurari ilimi daga baya kuma wani lokaci kuma yakan hada abin da ya sani da abin da ya gani a Qur'ani sai dai dan wato ya fitar da natija guda daya Imam Qabari ya fitar ta hanyar Asuddi yake rubuta daga Abu Salih daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ya ya abuci wannan cewa macijiya wannan macijin shi ma to ko da ta tabbata zuwa ga Abdullahi da Abbas muka ce wannan an samu daga su waɗannan malamai ne dawa ba wai hadisi ne ba kuma dai riwaya daga Abdullahi dan Abbas akwai rauni a sunni yana rawaitowa ne daga Abu Salih Bazar shi kuma bai saurara daga Abdullahi dan Abbas ba sai dai ya tabbata Abdullahi As-Sanani ta hanyar sa Ibn Jarir Al-Qabri yake fitarwa daga Ibn Muharrib daga Wahab Ibn Munabbih Wahab Ibn Ibn Munabbih cewa falamma arada Iblis an yasadinahuma a lokacin da Iblis ya nemi ya wato sanya ya sanya annabi Adam ya zabi ya yi kuskuren nan da kala fi zawfil hayya sai ya shiga cikin jikin wannan macijiya wa kat wa kat lil hayyati lil hayyati arba'u qawaid ita wannan wato macijiya ta da kafa guda hudu a lokacin sai aka ce kamar kamar la kuma katuwa ce a lokacin kuma ta da ta da wato wannan kafafuwa ba guda hudu wannan haka suka faɗa su a alkasu wannan shi wa bin guda ya karanta a can in ka shiga ofis ne aka za ba sun faɗi wannan maganganun nasu to irin da aka bari shi sai ya ɗan sauci sai ya karbi wannan labarin saboda shahararsa kuma yana cewa babu abin da aka samu a cikin shari'a da yake cin karo da shi kuma idan aka rubuta zahirin qur'ani kamar kamar yana ishara zuwa ga wannan saboda Allah ta'ala a can gaba sai ya faɗa cewa ihbiqu ba'dukum li ba'd adu ku faɗi duka wata kusan ko duka eh mai ko ba eh da ba eh da eh ba ba ba kuma ka eh mai ba shine ku sako ku biyu a lokacin eh mai ko dukan ku kaga kamar wato akwai wasu mutane ce nan akwai wasu banda banda annabi adam banda hawa eh wannan yana daga cikin abinda malamai suke cewa kamar qur'ani yana ba yana goyon bayan wannan da ma dai zamu ci gaba da karatu insha Allah mu ji abinda malamai ke faɗa abin da kabari abin da ke faɗa game da wannan ta wannan maciya yace fa amma sababu wusulihi ila janna amma hanyar da iblis ya yi ya tafi a shiga aljanna hatta kallama adam ba'da an akhadahu Allah minha har yayi ma annabi adam magana bayan annabi bayan Allah ta'ala ya kore shi wa qaradahu anha ya riga ya ce ya fita falaysa fi ma ruwiya an ibn abbas wa wahab ibn munabbih fi dalika ma'ana ma'anan yajuz li bi fahmi mudafa'ati yace to abin da ake rubuta daga Abdullahi ibn Abbas ko wahab ibn munabbih babu wani abin da muke da shi a Qur'ani wata ma'ana ko a cikin sunna wata ma'ana da take cin da take cewa wannan labarin ba zai ba take wato cewa wannan labarin ƙarya ne idza kana zalika qawlan la yadfa'u wa aql aql in kana zalika qawlan la yadfa'u wa aql saboda wannan magana ce wata a hankalce ba zai iya faruwa haka ne bai bai cin kuɗa wannan wala khamrun yalzamu tasdiquhu min hujjatin bi khilafi in ba mu san wani labari wanda wajibi sun mun galkata shi ba ko yana nufin Qur'ani ko sunna wanda ya zo ya faɗi aka san wani labarin haka yake wa huwa min al-umur al-mumkina yana da abin da zai iya faruwa shi yana ganin kamar labarin an hada guda biyu zai iya zama ya sun dace wa mumkinin an yakuna wasala ila zalika bi nahwi zalika bi nahwi zalika ma qala wa ta'awiluna a yake cewa zai iya yiwa ya zama iblis ya shiga ya fatan kwacin abin da waɗannan masu tafsiri suke faɗa wato su wahab ibn munabbih bal zalika insha Allah yace wannan kila insha Allah ma haka in ma ne faru da ta tawi da akwai da ahli ta'wil da tafsiri zalika saboda yanda inda wato wani abu ya shahara wurin malaman tafsiri suna faɗa gaskiya ya shahara sai dai wannan din galibi an sami shi daga a cikin at-taura aw tasmin wanda kuma ba shi da wahala yanzu da in ka shiga zaka gani to wannan shi abin da ibn jarir al-qabri ya faɗa a wataƙila wani ya ce akwai akwai nazari ko da ibn jarir al-qabri yana cewa wannan labari ya shahara wurin malamai suna faɗi da amma dai an bazara su ɗaya ne wato maɗaukuwansu ɗaya ne ita ce shi ne dai wannan littafi na ahalin kitabi ko tasirin ake karantawa kuma a kansa ne yake kai kawo to wannan shi ne zai za a je a duba in an ga qur'ani a zahirinsa ya karɓi wannan shi kenan in kuma an ga wato ba zai karɓa ba wannan sai a bar a bar ilimi zuwa gurin Allah ta'ala Allah ta'ala dai bai faɗi yadda abin ya faru ba kawai dai ya ce dai shi ɗan ya zo ya sa ya sai samu da lafiya amma bai faɗi maganan a maganin ta wannan hayya din ba sai dai idan zamu koma lafazin ash-shaytan lafazin ash-shaytan kamar da na faɗa wasu daga cikin larabawa suna kiran macijiya da ash-shaytan to sai zama anan sai zama fa azallan wa shaytan Allah ta'ala yana maganan wannan macijiyar da shi shiga cikin jikinta to wanda zai iya dauka tunda a cikin larabci babu abin da ke tunkuɗa wannan sannan daga cikin hujja da wasu malamai suka yi suka ce wannan macijiyar akwai ta sun fassara wasu daga cikin hadisai da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ce manzo Allah kamar yana ishara zuwa ga wannan ba karara ba in aka ce ishara shine abin da yake nuni zuwa ga wannan amma ba ta hanyar kudu ba suka ambaci abin da Imam Ahmad da Abu Dawud suke ruwaitowa da sanadin zuwa ga Muhammad ibn Adlan daga babansa Adlan daga Abu Hurairah Abu Hurairah shi manzo Allah ya ce mata lam nakunna mundu harabna kunna wa man taraka shay'an minhunna falaysa minna manzo Allah yana magana kan macizai yake cewa ma kalam na kunna ba mu yi sulhu da su ba mun buharab na kunna tun lokacin da muka faɗa da su a wa man ta daga shay'an min hunna duk wanda ya bar wasu daga cikin macizai fa laysa minna baya ciki baya tare da mu na mazala yana maganar macizai wanda suke manyan wanda suke cikin kan adadin nan ba wanda suke na cikin gida ba ba wanda suke so asasu ma ba ta fitarwa ba ba irin wannan ba su wadanda yana daga cikin waɗanda mazala ya umarni ce a mu nemi izinin su in an gasa a waje a nemi izinin su to ba wannan ake ba zama ga yana magana macizai da aka saba sani su da sun ga dan adam su kawai suna da adawa da adam Allah ta'ala ya riga ya jefa adawa da dan adam da macizai haka haka yake ko a dabi'a to shi ne zaka cewa ma kallamna kunna bai mizilu da su mun do haramna kunna tun lokacin da muka faɗa da su a suka ce to wannan kamar manzo Allah yana ishara zuwa ga wannan abin da ya faru tsakanin annabi Adam da wannan macijiyar da shi kaga wannan ba gana bane hadisi ma kana yake magana ba amma dai wasu malamai sun fahimta ka wannan ibnu jarir al-qabari ya fassara wannan hadisin da wannan ma'ana da yake cewa matsala anan yana ishara ne zuwa ga adawa da dadiya da ke tsakanin annabi adam da macidiya yadda ta taimaki makiyinsa akan akansa ta taimaki wato annabi adam akansa a wasu daga cikin malamai kuma dibiyatul hal sai da wannan ra'ayin ba suka ce wannan hadisi baya magana wato wannan adawa da ke tsakanin da maciji macizai na asali din da ake magana ana ba dai magana cewa Allah ta'ala ya halici wato ya sanya adawa da muke tsakanin da masirai adawa ta wata take ta dabi'a mun ya da zarar mun ga masirai hankalin ne kan tashi su wata da zarar sun ga mu za su kokarin su ga azabi su suna neman sare mu ko muna neman mu ma mu kuce daga sharrin su a tsakanin mu da su kace akwai atanafu akwai wato wani rashin jituwa tsakanin masirai da dan adam haka Allah ta'ala ya halice abu sabanin su kuma a su kuma wato aljanu da macizai aljanu da macizai su kuma tsakanin tsako sun wani jituwa wannan shi daga cikin abin da malamai suke faɗa cewa kuma a labarin zai iya yiwa wannan dai din yana da cin mumkinat ne Allahu ta'ala a'lam bi asrari kitabihi Allah kadai ya san sirrin abin da ya koyi mana a wannan labari a takaice dai wannan labari ya shahara magana mace macijiya ne ya shahara da malamai suna faɗansa a irin wannan ba za ka iya zuwa ka karyata shi kai tsaye ba saboda alqur'ani a wasu abubuwa da wasu lalle suke da fusga wanda za ka iya sa ka cika ga wannan abu zai yi ko ba za ka karyata ba ba za ka gaskata ba saboda kuma abin da aka ce da ahlul kitabi ba kuma za ka gaskata ba saboda yahudawa qaumun buhs ne wato mutane da masu kiran tsiya suna sun san yadda za su yi kawai su kawo wasu manganu su mashi jera su mata wuya su waye su waye da sauransu Allah ta'ala shi ya sani amma dai babu makawa tsakanin aljanu da macizai akwai wani nau'in min tajalus akwai wani jituwa tsakanin su na hali da kuma wato na mu'amala ba tsakanin aljanu da da macizai na farko abin da ya hada su na dabi'a shine shara sharri zaka gani yadda aljani yake da san karkata zuwa ga sharri haka zaka ga macijiya ta wata da san mata da wato san karkata zuwa ga makici da sharri sannan kuma yadda aljani ke karkata zuwa ga zalunci da halaka wani wanda ya bi shi karfi ita ma haka zaka mace da ta karkata zuwa ga abin zuwa ga halaka halaka wanda bai ji ba bai gani ba a har ma malamai ke cewa da yawa zaka ga ai aljanu suna in za su rikide to babu dabban da suke jin daɗin su rikide ko kuma su shiga cikin jikinta irin irin macizai za a galibi ana samun macizai a wato kwankwame suna yawan shiga cikin jikinsu ko ma zama ma wato su in su rikide su zama wannan su wannan macizai din saboda haka sai zama tsakanin aljanu da macizai akwai wani ɗan wato jituwa mu kuma tsakanin mu kuma da su akwai wani rashin jituwa wanda ne ya daga cikin abin da malamai sa suka suka dan kaɗe wannan labari kuma suka ce gashi manzo Allah shi kansa yayi umarni a kashe a kashe macizai din musamman wanda suka kowa shari wanda ake ganin irin adajin nan wanda da zarar ya ga dan adam shi hankalinsa tashi ne sai ya ga bayan shi kuna har ma idan bai samu ya kashe dan adam ba to sai ya koma ya tafi shi ma kita daga ciki musamman wato jinsi guda biyu maza Allah ya ce a kashe su kamar yadda yake ce a sahihaini a mazala hadisin ibn umar da waninsa mazala yake cewa uqtul hayyat waqtulu ذات قفيتين والأبتر فإنهما مثال القصد ويسقطان الحبلة magana yake cewa ku kashe macizai ku kashe wanda suke da kufiyatai kufiyatai su ne wanda suke da wani dan ratsi haka a jikinsu wani dan zane zane haka guda biyu zaka ganshi wani lokaci ka ganshi fari ko abin da kama da wannan sai kuma yace al'abtar a kashe kuma wannan gajere da ake kira wato maciji gajere ko wani aka ganshi dan binda nashi dan garami ne kuma ka ga wani lokaci bai da ma binda baki da to su waɗannan su mugaye ne duk inda suka ga dan adam su ne ma sai su halaka shi shi manzo Allah yake cewa ya misal basar su suna kokarin suna kokarin yadda za su yi su su su su tafi ma dan adam da ganin sa sannan kuma wa yusqifan al-hubla kuma suna yin sababi da mai ciki in ta gan ba ta iya ba da cikin ta saboda tsoro banda kuma tsoro kuma ba suna da wani kwari da wani ya ce su da wannan abubuwa da kaga wannan ya ƙara sanyawa akwai wani alaka makwara a garin su da aljanna shi yasa malamai wannan labarin da ake faɗa babu to ba sa cewa dungurgun ba zai iya faruwa ba da zai iya faruwa in tabbas gaskiya saboda yanayin abu da ke tsakanin aljanu da wato macizai na wato jituwa wanda mu kuma tsakanin mu kuma akwai rashin jituwa haka Allah ta'ala ya ya halice mu zai yanda kake mutum yayi da jartakansa yayin da ga yayin da ga maciji to sai ga biya abu ne haka ne Musa nushi ne ma wani ya mutu amma da ya gama ciji ko sai kuma ya tsoro saboda dabi'a ne dan adam cewa yayin da ya gama ciji to akwai wani nau'i na nau'i na tsoro a abin a takaice ne maganar cewa annabi adam a maciji ta take miki makiyin sa iblis wannan ba wai hadisi bane ba qur'ani bane amma dai ya share malamai suna faɗi kuma wannan labari idan aka tafi za a ganshi yana cikin kuma wajen wajen a cikin Old Testament na littafin sura na Genesis sifir takwin da ake faɗi in ka je zaka ga wannan labari haka sun suke faɗin ta Allah ta'ala shi ya san gaskiya al'amari ya faru Allah ta'ala kuma shi ya san wato sirrin littafin sa Allah ta'ala sai cewa fa akhraja huma mimma kana fihi sai shedan ya fitar da su daga abin da suke ciki na dadin aljanna wato sai shedan ya zama dalilin fitar da su daga aljanna din Allah ta'ala ya riga ya kaddara cewa annabi Adam ba zai fitar daga aljanna ba sai sanadiyan da'a da zai ma iblis da kuma cin wannan itaciya a tare da ubangiji kuma tun a farko dama ya riga ga mana cewa annabi adam inda zai cike da rayuwarsa nan ne shi ne doran kasa kuma daga hikimar da yasa aka halice shi saboda ya zama khalifa a ban kasa ini ja'in fil ardi khalifa to amma dai ubangiji kuma tare da ya kaddara cewa wato ba zai fita ba sai sanadiyyar wato a sauraron iblis zai Allah ta'ala yayi magana cewa wato idan ya fita in ya fita daga cin abin da zai rasa shi ne ni'imomi da ke cin aljanna wato ni'ima da ke cin aljanna kuma zai rasa ƙoshi da yake da shi a cin aljanna zai samu yunwa a cikin duniya ko akwai yunwa sutura da ubangiji ya masa aljanna to zai rasa su in ya fito cikin da ya fito cikin duniya kuwa sai dan abin da ubangiji ya baka za ka iya sawa amma dai wannan tsaraicin dai akwai shi sannan kuma akwai azzama azzama shine kishirwa da bukata na abinci da sauransu sannan kuma akwai abduha wato zafin rana da ake samu wanda dai daga cikin larurori da Allah ta'ala ya sanya ya sanya wato fitan fitan mu da fitan wato baban mu Adam Adam da ya daga aljanna Allah sai ya jamshin wadannan abubuwa ya jamshe mu da aljur ko kashi to sai an samu wani wani dini ya ga ya jamshe mu da al'uri wato tsirara a ko dai mutum ya tsirara saboda bai da kayan ko kuma ya tsaya saboda tsabakin kan gare ma ubangiji kai lokacin da suka sa kaya shi ko wannan yana ganin shi ya kamata ma yi a shi kai sa kaya din sannan kuma azama kishirwa dai lokacin da kake ganin ruwa ya sheka shi wannan can ya ma ne wani wani mai gida sannan kuma Allah ya yarda kuma da azha Allah ta'ala wato zafirada zafirada wanda in ba duniyar mu nan ba ba inda ake samun ta Allah ta'ala ya kamta farko abin da ya fara faruwa da annabi adam lokacin da ya ci wannan itaciya shi ne wato ya zama tufan jikinsa da Allah ta'ala ya sa yake sa wani aljanna sai ya zama ya fita da jikinsa wannan shine farko abin da Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa ya faru Allah ya tafi akala minha fabarat lahuma sawatuhuma wa qad yasifani alaihima min warqil janna Allah ta'ala yana cewa falamma zaqa shajara barat lahuma sawatuhuma wa qad yasifani alaihima min warqil janna yayin da suka ɗanɗani wannan wannan wannan wato itaciyar to shikenan sai wato al'aurar su ya bayyana sai suka rika ɗaukan wasu daga cikin ganyayyaki da aljanna suna ƙoƙarin su tuce kansu da shi da wato wato matarsa annabi wato hawwa'u mahaifiyar hawwa'u a nan kaga haka shi ma alka sama ya faɗa amma na ku tana cewa jiya mun faɗi cewa alka sama sun faɗi cewa annabi adam da hawwa'u suna tafiya ne ma wato ba su da kaya amma kuma suna zuwa gaba kuma suka ce wai bayan annabi adam ya ci wannan kuma shi kenan wasu bai ga tafarsa wato na kaga wannan yana ƙara nuna ƙarya suke yi kenan eh yana ƙara nuna cewa ƙarya suke yi tunda da can kun ce ko ba haka suke tafiya ba sa kaya amma kuma daga baya kuma gashi a Qur'ani da yazo sai ce saboda talahu ma sau'atuhuma ko kuma kuma kuka tabbatar da wannan kuka ce yana sa kaya kuma sai zai yi da dauka abubuwa ya su jikin sa gashi kaga yana yana jin kunya kenan yana jin kunya tunda gashi ya dauki kaya ya su shi jikin sa kuma wannan abin da suka faɗa ba a ba haka yake ba a Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa annabi Adam wato shi da matar sun ci wannan itaciya kuma ko ne ko ma dai aka yi annabi adam ubangiji shi ya zaga ba a qur'ani bai mana magana matarsa wasu da matarsa ita ce take garcin sa annabi adam shi aka zarga ya aka ta ci ya aka yi wani abu ya faru Allah ta'ala har ya ya sufata shi da annisiyat hadasiya sai ya manta to amma tare da haka malamai suna ta tattaunawa wai wane ne ya fara cika kamin su kun ga malamai yadda ake bin abu saboda wani lokaci amfani yin waɗannan maganganu saboda aka zo da wasu mummunan akidu a raba kan abin da ke labarai ne ba su tabbatar ba wani kuma in yaje ya gani sai ya zama ya binne hikidu kan addinin musulunci ko kuma kan addinai ba baki daya da yawa za ku ga wanda suke cewa ya zama ba Allah nan za ka ga galibi wasu abubuwa da suka ji karanta ko a bible wanda bai dace da annabawa ba ko babu labarin bai tabbata ba ko kuma ba su fahimci yaya wato fasara wani abin yake ba sai suka ɗauki hikidu suka sa a zuciya suka ce ai babu yadda a yi ubangiji mai rahama mai jin ƙarfi kuma a ce ya yarda a yi waɗannan abubuwa za ka sai sai su bushe da babu addini sai su ce babu Allah babu kiyar ba za ka je irin su Richard Dawkins shi ya riga shi ta ce babu Allah to amma ko shi bai taɓa mu'amala da Qur'ani ba matsalar shi kire shi duk mu'amalar da yayi yayi mu'amala ne da Bible Old Testament da New Testament kuma a cikin Bible za ka ga akwai sunan ganu da ba zai kace ma haka haka haka wato yake a cikin addini ba zai yi ba za ka ji maganganun babu ɗanɗano na rahamar Ubangiji ko abin da ya kamata a saboda kaje a Qur'ani babu inda aka yi magana cewa waye ya fara cin wannan itaciya Allah ta'ala dai ya riga ya gaya ya faɗa cewa annabi Adam yayi laifi Allah ta'ala ya ba da labarin cewa asa Adam rabbu rabbahu fagawa haka Allah ta'ala ya faɗa cewa annabi Adam ya samu ubangijinsa saboda shi shine shugaba idan awaw ta yi laifi to kuma laifin na kansa zaka mai gida idan mutane gidan suka yi laifi to shi ya kamata a fara kamawa ba wai mutane gidan ba mutakar dai suna karkashin sa in ba wanda ya fita daga cikin abu shi wani lokaci idan in aka samu abin larabawa da da ta suna da wani al'ada idan aka samu wani daga cikin memba na gida kullum ake sa gidan yana kullum musu rigima a zo a kama babban gidan ko a zo a amala musu biya daga gaba idan sun gaji sai to mun shela ta cewa wani wani mun gaji da abin da yake mana in ya je ya ji mutane da mashi duk kama shi ko ya kuka masa shi kenan to ko wala kashi aka yi ba da wata fansa ba kuma wanda wannan ba za ka ce wannan gurgo wannan bai da kyau ba ai akwai lokacin da za a kai wannan eh ya ta ga dinga jawo ku fitila dan mun ya je ya jawo ku fitila in abu sun ce ake yi kaza ku akila ba za ku haɗu ku je ku in biya sai ku je ku biya kuma in ta kama yaro ya bai da tarbiya za a je a kama har mahaifinsa ko da kuma sauran danginsa su ma a musu hukuma to maganin haka in kun ga kun gari shi kenan ku je ku magana cewa to mun gaji da wannan yaro in ya je jawo wannan yaro ya shi kira kyale shi wato wanda ya jawo ruwa shi wakan duka to labarai sun shi ma anan ya shahara cewa wato hawa'u ma da yawa hawa'u fara cin wannan wannan wato itaciya ne kuma ita ce ta ma ɗauki gabarin zuwa ta je ta gamsu da annabi adam za ta annabi adam da watakila a wannan ruwaya abin da ruwaya ke nunawa kamar ya dan bai gamsu da abin da shi iblis ke faɗa masa ba amma ita hawa'u saboda rauni na mace sai ta gamsu kuma ta je wato ta ta tsara nuna mushi cewa kawai ya ja har a nan ne ma ake samun wata ruwaya wata take ba ta da wani inganci ba ta ciyar ruwaya ce ake samu daga Sa'id ibn Musayyib yana cewa wato annabi ta bayi ta yi ta yi ta yi annabi Adam din wato ya ci wannan saboda su dawama ta su kibta a janna sai ki yadda har ma sai da wato ta zo ta sami wannan ilimin ta danne ke mushi haka ta ya zama barasa ta bashi ya kwafa fada wannan kaga haka Muhammad ibn Sa'd ke rawaitowa daga Zaid ibn Husayn daga Sa'id ibn Musayyib wannan labari ne daga cikin mutane abin da mutane ke faɗi kawai bai tabbata ba ba shi da ba yi da wato wani makama a ce abin da ahalin kitabi ke faɗi na munanan akidu suke binnewa suke yaɗawa da ƙarya ko su yaɗa shi cikin al'umma jama'a suke faɗa su a baki in ka kasa ibn ibn musayyib ya faɗa wannan magana kirga shi cikin abin da yake shi ma ya ji ya jiyo daga cikin abin da labari yake na labari yake kun yake duka ka bai tabbata ba akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas a daga wajensa wanda Abdullahi dan Abbas ya faɗi wannan ma'anar shi ma wannan abin da zan karanta din shi ma dai daga wannan Bible zan aka daga wata sun aka samu shi kana zuwa zaka ga yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa bambancin kaɗan ne shi da kawai Bible in ya zo in ya zo Bible da muke da shi a yanzu a shi wata sun din zaka gani wato wato wanda yake rubutu ba ya taɓa wannan harshe zai ɗauko ko abin gaskiya ne amma zai zai kawo shi a wani mugun kama shi kuma da musulunci bambancin abdullahi sai abdullahi da fasa abdullahi da abdullahi asin sauransu da ce karanta gaban na ahli kitabi sun suka wasu kuma za su faɗe shi ta yanda asalin abin yake mai hankali yake karba amma duk yanzu sai su ce kawai wada kwatsi da mushi ko wada kaza ko wada kaya sha giya ko kawai sai su faɗi maganganu haka wanda ke ba kai ba ba gindi su saboda ba su da ladabi abdullahi da abbas ana ruwaitowa kamar da ibn munzir ya fita a cikin al-awsat da kuma wato al-hakim ya fita a cikin al-musaddaq al-bayhaqi a cikin shu'abul iman ابن أبي الدنيا أتير الرقة والبكاء تهني عباد بن العوام الواسطي لك سفيان بن موسى الواسطي لك يعلى ابن مسلم لك سعيد ابن جبير لك عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كتير لما أكل آدم من الشجرة لوكتين النبي آدم يتوى لك ولا إتاشي التي هي عنه وعنها وأنت أنا شيء قال آدم سي النبي آدم يتي ربي يا أبيدي زينته لي حواء Hawwa'u mata ta ita ce ta kawata cewa in ci wannan din. Qala sai Allah ta'ala ya ce fa inni qad a'abtuha alla tahmila illa karhan. Yace to ai na sanya mata yanzu tunda ta riga ta fara jalibo maka wadannan wannan tida to daga cikin kubanta shine wato ba za ta haihu ba ta yi ciki ma sai ta sai cikin barnaki na ciki kuwa. Wato za ta yi wahala yayin da take daukar ciki. Wala ta mamu illa karhan kuma za ta haihu ba ta haihu ba sai cikin wahala. wadan mai ta fi shahari maratai ne kuma zan sanya zan sanya ta rika yin da dinga fitar da jini so so biya a wata wannan ba ina fakaranta abin da ke cin bible ne ba wai ya tabbata bane kar wani ya ta Abdullahi Abdullahi ibn ibn Abbas ya dauko abin da shi ma ake yada wanda cin bible haka ma daga cikin abin da zai zama ya zama iskari mata aisha ne suke yi ba su bi ba amma dai su haka suke faɗa farannat hawwa'u inda zalika sai hawwa'u tayi tayi wash alama cewa wannan abin fa ya mata yawa fa qila la sai aka ce arhamatu alayki wa ala banatiki shi to haka dai za ki gada da ke da da ke da ƴaƴan mata haka za ku dai kun gaji wannan saboda wannan zai fiye cikai wannan isnadin sai isnadin ya sayi zuwa ga Abdullahi dan Abbas amma kamar yadda nace wani ya daga cikin abin da Abdullahi dan Abbas ya dauka daga cikin ahlul kitabi kuma wannan kana shiga cikin al'adul qadim wannan jalisa din zaka samu wannan labari kana zuwa wajen wannan inda disobedience of Adam wannan a suko da larabci amma in kaje in ka dan gudo bata da khaliqa ka dan tafi sai ka ga wajen da aka cewa disobedience of adam ko the disobedience of man haka sai na kidi yake kana zuwa sai ka ga wannan labarin yadda wannan labarin haka a duk da wasu daga cikin makaranta bayan da na ga daga cikin abubuwan da shi ya dawa tana kokarin cewa babu wannan labarin babu shi kariya ce su ba zan ba su karatu ne kan su ba su su kinsa ba su karatu ne su labari ga shi na kuru-kuru kuna fara kuɗewa farfar za ku gan shi a fejin farko amma ku ce babu so abdullahi lamar shi ya kiro ba shi ya kiro ba wannan yana ko gan shi to amma abdullahi lamar ya masa kaya ne kuna zuwa can za ku ga shi yadda suka faɗa ba da ya mu a a nan bari dan yi wato dan karin bayani kan wannan ruwayoyi da gadi da aka samu abdullahi dan abbas ko ibn abdullahi ibn amr bin as sai ruwaito daga abin da suke karantawa daga wannan kun san a wani wasu da matsala ya koma ya koma Madina ya hada ya samu Yahudawa to kuma tun a lokacin sa dama akwai tattaunawa da ta rika dan hadawa wani lokaci za su sai mai matsala tambaya da kure wani lokaci kuma su ma musulmai ne za su su abin da su ma suke faɗa tun farko tun ma kafin zuwa manzon Allah suna faɗa wasu abubuwa to kuma bayan nan bayan kuma wannan Yahudawa sun wato sun an ma riga an kore su sun tafi Khaibar kuma daga nan kuma aka aka ta wato rigimu da su a daga nan musamman mutanen Yemen sun saba da tafi da ahlul kitabi wasu su ma da ahlul kitabi ne saboda haka lokacin da suka musulunta akwai irin su wahab ibn munabbi da hamad ibn munabbi da suka abul hamad da sauransu sun musulunta da suka zo kuma suka dinka sauran wani abu na addini to sai kuma in suka zo suna zuwa da waɗannan labarai ana faɗi ana hira da kinsu to wani lokaci sai ya zama tunda matsala ya ya furcewa hadithu an bani isra'ila fala haraj ma iya namata mu jina labaran waɗannan bani isra'ila babu laifi to wani lokaci aka samu gaskiya wani lokaci a samu ƙarya wani lokaci ba a samu abin da ba ka sani ba gaskiya ne ko ƙarya ne magana ya bamu da ya ba da wata izinin a yayin isi ina shi a ɗebe cewa da shi saboda Abdullahi dan Abbas Abdullahi ibn Amr ibn Al-As Abu Hurairah suka ba mu kansu dama suna sauraron wasu daga cikin abubuwan da waɗannan suke faɗi to amma su yayin da suke faɗi galibi ba sa ɗauko shi lafazi saboda lafazin in ka je ka duba ta na san kwalta sai da zaka same shi lafazi ne mummuna to amma su sai su ga a ciki din a dunkule wanne ne ya tabbata a ciki galibi sai su ɗauko shi ko kuma su ba da hikaya shi ɗaya uku ne ko dai wanda da qur'ani ya ba da shaida su ma suka ba da shaida sai to sai sai su ɗauko shi din a matsayin cewa wannan din gaskiya ne ko wanda qur'ani ne cewa ba gaskiya ne ba to wanda sukan kawo shi su nuna alamar ƙaryarsa ko kuma wanda kuma dalilai suke nuna alamar zai iya faruwa to wannan kuma sai su kawo saboda isti'inasi a ɗebe kewa da shi a je a duba a gani inda dalilai sun nuna za a iya karɓa sai a karɓa inda dalilai sun nuna ba za a karɓa ba shi ba za a karɓa ba galibi kuma suna yin waya ne bil ma'ana ba ma bil lambi ba to wannan shine abubuwan da suka rika faruwa yasa za ka ga wani lokaci su ibnu abbas suna ɗauka waɗannan ruwayoyi suna faɗi ba dan wato komai ba saboda wannan wato zangoji guda uku da na faɗa maka wannan cewa wato abin da Abdullahi Abbas ya faɗa cewa Allah ta'ala ya yi ma wato mace an hawa hukuma saboda abin da ta yi ma Annabi Adam har wato ya zama ya sanya mata ta dinga yin haila har ya sanya mata in ta za ta dinga ɗaukar ciki tana wahala da sauransu wanda haka yake a Bible sai dai a banga inda aka ce za ta dinga yin wato jini so biyu a abin nan ba wannan wata kila Abdullahi Abbas ya haɗa ni da wato daga cikin sharhi da su manyan manyan malamai Yahudawa suke dan suna sharhi da yawa wataƙila ma jami'u Talmud ko wani abu makamacin wanda za a ga wannan sannan kuma kaga wannan ya cikar ma da abin da mu muka sani cewa su mata suna yin haila ne su je gada musu ana iya samun wata za ta yi haila su fiye da su fiye da su ɗaya ma ko fiye da su biyu ma a wata in jini ya balle mata ana iya samun kuma wata ma za a ga ta busa ɗaya wata ɗaya bata yi ba amma dai abin da aka sani al'ada shine wato su ne suke yi to kaga wannan ba zai yi zama kuma maganar Allah ta'ala ba ala ya'lam man khalaqa huwa al-latiful khabir ai ba zai yi ba dole wannan ya zama magana ce ta su ahli kitabu suke faɗi ba ce abin da yake ya tabbata a maganganu na abin nan abin da yake wato ya fi kama ko da ba ana su za a haɗa waɗannan ruwayoyi saboda duba da wasu abubuwa da suka zo a nasi na shari'a za mu makaranta a gaba wataƙila zama annabi adam yanayin ɗabi'a na kowane mutum yayin da wani abu aka wuce wani abu muhimmi to farko wani lokaci yakan juya ya kalli wanda yake yana tare da shi tare ke tare suke da rayuwa ya ga ji mai shawararsa wannan babu a hankalta za a iya cewa annabi adam sun tattauna da hawa'u ita kuma hawa'u ta karkata macewa a cikin yanayin ɗabi'a na raunin mace in ita kawai a lokacin ita jin daɗin na yanzu take gani ba na gaba ba wanda kuma ɗabi'a ne mata in an ce hawa'u ta karkata macewa a cikin kawai dan a dawama samu mulki a to menene me zai me zai rike ta mutunta ne in an samu mulki na mutunta ne kuma an ce ba za a mutu maka shikenan kuma an ce ba ba sai an je duniya ba a tsaya a jannan ba sai an fitar ba kaga wannan riban kafa a wajen su sai haka in hawa ta yi wannan zai zama abun da za a kushe ma hawa akan wannan ba sannan kuma a in ta riga ta ci din a to wannan yana daga cikin abin da duk da bayan ta ci in kuma Allah ta'ala bai tabi zarge ta ba saboda tana karshen wani ne daga cikin hadisai da malamai ke isti'inasi da shi suna cewa yana ishara cewa hawa ta fara ci shine hadisi da ya zo a ce a sahihain mun karanta shi Abu Hurairah magana cewa la walaula hawa'u lam takun unta zawjaha in ba dan hawa'u ba da wato babu wata mace za ta haici mijinta wannan haici wato ta saba masa saba masa za ta yi inda annabi adam ya zama wata kila bai ci bai bai ba kai ya hau ba bai yi ma wato iblis muqawa'a ba bai bi ta shi ba amma ita shi wato sai ya zauna ya rika wato yi ma wato Hawa'u inda mai kanta ruwa yana ta gaya mata nuna mata cewa ba za ku dawama za ku samu mulki za ku kaza ita kuma a rauni irin nata sai ta gamsu da maganarsa to gamsuwa da maganarsa ta ta ki gamsuwa da maganar annabi Adamu wannan malamai sun ce shine abin da malamai ke wato manzo yake cewa laula Hawwa ma lam takun unta zawjaha haisin da ake magana a nan shine wato yadda ta ki jin maganar mijinta ta ki wato gamsuwa da zaɓin mijinta ta kuma gamsu da zaɓin kuma shedan wannan shine abin da ake cewa ta saba masa wanda wannan kuma da dabi'a al'amari kuma ai wani abu ne da ubangiji ya halice dan adam da shi ba ma matan baki ne ba kullu bani adam khata eh kowa yayin da wato musamman yayin da ya zama su mata da yake galibi yayin da aka zo wani abu ya same su sun fi hukunta zuciyarsu akan kansu wato emotion sun fi ya fi ya fi zuwa saboda su da atu sensitive akan su kawo wani abin da yake na hankali saboda haka to wannan wani abu ne wanda yake in hawa ta yi wannan ba za ka ce mata a wato ta fita daga cikin abin da aka sani aka sani na mata bal ta yi abin da ma an fi sanin da ma mata da shi shine ta neman mu da wani abu da ƙara mashi da maka sannan a wannan banda wannan hadisi na manzo Allah malamai sun yi isi ina sifuri da haka kuma da abin da ake ruwaitowa Imam Muhammad yake ruwaitowa a cikin zawai in babansa na Musnad da Al-Hakim a Inas Annai Saburi suna ruwaitowa da Kasan Masri daga wani mutumi ana kishi Utay Utay ibn Zamra as-Sa'di daga wato Ubay bin Ka'ab wani lokaci a ce magana Ubay bin Ka'ab wani lokaci a ce ma magana manzo Allah ne cewa inna adama lamma adarahu al-maut annabi adam lokacin da mutuwa ta zo za ta dauke shi qala li banihi sai ce wa ƴaƴansa ai bani ya ku yara na ashtahi min thimar janna ni dai yanzu kwanan nan ina ina kewan wato yabanya na aljanna da kuma ƴaƴan aljanna fa zahabu yatulbuna lahu sai suka je suna ta neman nabi da lafiya suka je suka bazama duniya suna ta neman wani abu da za su dauko wataƙila ya dan rage mishi radadi a fastaqamalatuhumul malaika sai mala'iku suka wato haɗu da su wa ma'ahum aqfaluhu wa hanuquhu hannunsu akwai wato silka alkafari da sauran abubuwan da za a yi wa annabi adam sutura in an karɓar ransa wa ma'ahum al-fu'us wal masahi wal makati suka ce a hannun waɗannan yara akwai wato gatarai akwai kuma al-masahi shebra akwai kuma wato al-makati abubuwan da za a in an je an saro ƴaƴan wannan itaciyar za a sassa a ciki kamar basket haka ko kwandira da sauransu fa kawo lahu suka ce ya bani adama ya ku yan adam ma su riduna ma su riduna wai kuke so ne da za ku ji kalu sai suka ce abu na mari baban bai da lafiya fashta hami timar janna sai ya rika yin kwadayin wato ƴaƴan itatuwa na aljanna kuma ƴaƴan itatuwa na aljanna nan dama ubangiji daga cikin rahamar sama shine sai ya zama wasu daga cikin ƴaƴan itatuwa na aljanna shine samun mana da su a duniya amma ne aka cire mishi aljanna sai aka mai da shi zama mage mage bai kai na aljanna ba a fatta hamid qalu lahu suka ce irji'u faqad qudiya qada'u abikum suka ku koma an ya musu bukatun sa inda gashi an zo da kin za da kiran shi zai je aljanna kaga ba shikenan ya bukatun sa faja'u sai suka zo wajen sa falamma ra'atuhum ra'atuhum hawwa'u yayin da hawwa'u ta gansu a arafan sai ta gane cewa wadannan mala'iku ne eh falabat bi adama sai ta ce ita ba ta sam ba za ta kira mijinta ba فقال سي انا ما ادري كيف اليك عني شكاني شكاني دي انجي غمر ubangiji na fa inni inna ma utitu min qibalaki ai wato wannan abin da na jarabar da samu a rayuwata ai saboda ke ce to kaga anan kamar shi ba a ruwayan yana nuna cewa ita fara cike ita gamsar da shi a wannan ruwayan isnadin sa ba babu laifi zuwa ga wato shi ubay bin ka'ab a duk da utai ibni bamra as-sa'idi la ya kada urf kusan ba a gama tantance shi ba amma dai Al-Hassan al-Basri da ɗansa Abdullahi sun yi ruwaya daga wajensa kuma Imam Ibn Sa'ad ya wakaka shi kuma Ibn al-Madini Ibn Abdullahi al-Madini ya ce hadisin sa yayi kama da hadisan masu gaskiya da haka Isra'i wanda ba yana da kyau ba ya ba laifi sai dai ana ruwaitowa magana Ubay bin Ka'ab kuma ana ruwaitowa zuwa ga manzo Allah to sai dai malamai suna kuma malamai suna dan jaye da cewa wannan magana ta Ubay bin Ka'ab kuma ni wannan ya fi mun kaba gaskiya to magana ce ta Ubay bin Ka'ab ba magana ce ta ta manzo Allah ba magana ce ta Ubay bin Ka'ab ya faɗa illa da ka ji abin da kawo wannan ruwaya saboda abin cewa magana cewa Hawa take ta fara cin wannan itaciya to ya shahara Ubay bin Ka'ab yana daga cikin mutanen Madina mutanen Madina kuma suna tare da Yahudawa Yahudawa kuma suna ba su labarai saboda haka wata ila wannan labarin ya ranci abin da kuma suka dinga faɗa kuma shi ma ya shahara abin da ta ce wannan maganan zai wahala ya zama ya tabbata zuwa ga ma'aiki saboda abin da ya tabbata zuwa ga ma'aikin hadisin da ke cikin musulmi Muhammad yana cikin aljami'ar tirmidhi a hadisi abdullahi dan abbas cewa wato annabi adam ya yi ma ɗansa annabi dauda baiwan shekaru arba'in daga cikin shekarun da allah ta'ala ya bashi shekara dubu to da haka zo kuma haka ce za a ɗauki ransa shi annabi adam ce bai san wannan ba shi kuma ga wannan ruwaya kaga ta kasha ban ba ba haka take ba eh wannan wata ruwaya ta tabbata wannan ruwaya ta biyu ta tabbata saboda haka wannan magana ce ta ta ubayy bin ka'ab as-sahih ba magana ce ta ta manzon Allah ba al-hasil dai a takaice Hawwa'u labarai ya shahara cewa ita ce ta wato kawata ma annabi Adam ta gamtar da shi ta ce kawai sako da wannan wannan wannan wato abin da wannan wato itaciya annabi Adam kuma saboda soyayyar da yake da da da shi gare ta da kuma ta gamsar da shi ta ta yi mishi magana da ya gamsu shi kenan sai ya mata biyayya sai sai ya ci wannan kuma Allah ta'ala kuma zai ta kamar da na faɗa bai sa ya ce ya ce zagi hawa'u ba annabi adam zai zanta saboda shi shine shugaba shine ya kwanta shi ta guda ya ga wannan abubuwa idan wanda ya tabbata da kuma wannan bai zama wato wani abu da zai sa mu koma muna ganin cewa kamar mata wasu wanda aka la'ana ne ba kamar kamar yadda su Bible suke faɗi dan Bible shi ga su faɗa suke cewa kamar ma an mana a ci mata saboda wannan a Allah ta'ala ga fa cewa inna huwa tawwabur rahim fa talaqa adam bi rabbi kalimati fa taba alaihi inna huwa tawwabur rahim ayatul Allah ta'ala yana da rahama annabi adam shi kansa da yake shugaba ya yi tawwabul lahi hawa saboda haka wannan dai abin da dai zai nuna maka shine hawa'u rauninta na aminta na mace ta samu wannan zamiyar ta gamsu da annabi adamu ko ba zai ta mishi ba annabi adamu tattaunawa aka yi ya gamsu da ya gamsu shikenan sai ya je wato ya ya ci wannan itaciya har ya zama wato abin da ya faru ya faru na lokacin saboda haka har yanzu dai akwai dan abin da zai zamu za mu kara ci gaba da kawowa game da wannan ayoyi musamman wajen wa kullahi ko ba'd li ba'd al-adu sannan kuma wataƙila za mu ƙara yin cika shi wasu maganganu kan waɗannan macizai da sauransu da malamai ke faɗa abinda muka daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya ce mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in Allah ta'ala biya wa bukatun mu alheri idan kuma mun dukkan shari masu neman mu musu addu'a Allah ta'ala dukkan mu ya hada mu cikin wato ta goma shi zai mana a wannan wata da alfarma Allah biya wa bukatun mu alheri duk wani mai bukata na alheri Allah ta'ala biya mishi duk wani mai neman Allah ta'ala ya kubutar da shi daga dukkan wani abin ki Allah ta'ala ya kubutar da shi Allah ta'ala ya tabbatar da daga kan addini Allah ta'ala ya taimaki addinin musulunci kan dukkan sauran addinai Allah ta'ala ya taimaki sunnan manzon Allah duk wani mai kawo sunnan sunnan manzon Allah tarnaki to Allah ta'ala ya gashi ga gashi Allah ya kawo maganin sa da zai zama maganin sa ya sa bakin sa ya rufe baki da daina jin bakin sa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نعم نعم haka wani yana da asali yana da asali a neman izinin nasu saboda aika wani da ce maka tsakanin dan adam da maciji wato babu wani jituwa tsakani shi maciji yanzu da ya zo da ya ga ayar yaron mai aure za ga ya yi rabas to mu akwai yaron da zarar mun ga maciji aure ba za mu sake sukuni ba an ta cewa a zo a duba kira a zo a kira sarki macizai yayi kaza yayi kaza yayi kaza hankali ya zai tashi saboda haka to da zarar an an ga irin wannan in ya ya zama shi wanda yake ya fita daga cikin ɗabi'u na mugunta ne to za ka ya fita kamar yadda ka sani su ma a cikin a cikin wato aljanu din wanda aka ga baban su shine ban maki amma kuma idan ana samu kuma a cikin su ga wani kuma ya fita daga ɗabi'an baban shi eh kamar yadda su ma kuma a cikin mace ana iya samu in ya taɓa tsanin labarin kenan a nan ake faɗi na bayan mutum ya faɗa a samu mace zan an fa an samu sanin su da mugunta amma a samu shi wani baya san mugunta ɗin kamar da kuma wanda za ga masu sanin wani labari suna faɗi eh insha Allah Yeah. Go. No? Yes. Okay. ko mutum ne? Ina zama rikida yake ko a san bashi da mutum. Oke ya rikida ya zama ciki. Thank you. Oh. Babu shi ya tafi. To, to shi abin tambaya dan shi yanzu misali idan ya yi kirkidan, kirkidewa yake zama wacce sosai ko kuwa a cikin kamar ɗan adam. amma kuma ke yin sama kuma kuma ke yin sama abin shi eh to wannan ko eh wannan wannan ko na ya abu zai zama eh, dole dole ko akwai shekari a lamarin insha Allah eh akwai akwai akwai to galibi irin wannan irin waɗannan ni yana nuna maka cewa wato abin da ke tsakanin macizai da su su su aljanu din na na jituwa eh galibi kina adam ba zai iya ce adabiyan ba mu adam adam zai iya ce wannan abin ya faru ba dole su akwai wa- su aljanu suna da wani jituwa tsakanin su da- da macizai haka Allah ta lafiya kyauta Allah ya tsare mu da su
maganar adam da
na an kana maganar ya ba shi tara a- annabi Dawuda akwai annabi dawo eh amma an a history kuma za a direct balance ɗin da ya shi ba su ne Ana- a'a, abin da ya faru ba zana ne ke cewa an bijiran ma annabi adam da ya'yansa baki daya to da sai ya ga wani wani wani bawa Allah wanda yake ya mishi kwarjini a ya kalli da sauransu yace waye wannan yace sunansa Dauda yace to shekara nawa ya ubangiji ka bashi shekara 60 yace a ƙara masa shekara dubin da aka bani a ba shekara 40 da zama shekara 100 shi kuma annabi adam da aka zo za a ɗauki ranki sai ta shi sama da ya manta to ai bana siya din kenan ai kuma dama tsakanin zaka tsakanin ai, kowane annabi da eh, ubangiji yakan hada wannan annabi da wannan annabi sun fi kuwa malamai suka ce tsakanin annabi Dawuda da annabi annabi annabi Adam akwai wani jituwa da suke tsakanin su saboda shi annabi Adam ya khilafanci aka ba shi kuma shi ma Allah an ba shi mulki za ga yanayin abubuwan su yana dan tafiya daidai kamar da mazan mazan mu annabi Muhammad shi ma aka rashi annabi Ibrahim eh haka za ka samu irin irin waɗannan abubuwa da da na haka halittiya ne kawai eh eh, ba- wani zai ci mishi kuma zai iya ba shi kenan sai ya ci masa sai ya ci- ba- sai ya wato ciyar a ma- a madadinsa ba eh babu laifi wannan kuma isa karbar shi ma kuma ce wani ma- mace sai ta ma da ba ta da ba a ai, mata wani zuban lokaci irin wannan fasawan ba wai ba su muke ba saboda sun zama suna neman su zama filalu yanzu Eh, su mata yanzu da zaran da zaran ka- an ce musu ai shi kenan za su ciyar ciyar sai su ta sun da yanzu sun- sun gane wannan fatawan Eh, sun gane wannan fatawan da zaran ai ma ana magana ciyarwa kawai sai sai ke karbe abin su cewa ulsa ko ci- shayarwa ko waye ya hana su kada Eh, wannan da aya ne wa Allah bin yi kula ake ta magana Abdullahi da Abbas da Ibn Umar suna da wasu maganganu da suke yi cewa duk wanda ma'anansa ba wai gazawa ne yayi ba ba ina nufin ba rashin lafiya ne ba a ma'anan abin da sabu ya azumi shine wahala to sai su Abdullahi da Abbas ibn Umar suka tafi da shi a matafiya na cewa shi ma dai kawai ya yi fidiyansa eh to wannan maga- ɗaya- magana ce ɗaya daga cikin magana ce ta malamai ba kowa ne ya karɓa ba to amma dai su a shehu wa shekha wato tsofaffi wannan su a fili yake cewa in ba za su iya ba to kaga shi kenan haka zalika wanda bai da lafiya rashin lafiyar da bai sa ran cewa zai warke ba amma kaga mata yanzu akwai sakaci gaskiya ka yale su kawai su ta dubdubin su su tara su tara ba ya fa jeriya Allah ta ina da ci musu ciyar musu eh amma sai idan ya bayar da sai azumin fa ba wai wanda wanda kawai bai ma tsama lafiya ba Allah ya bashi dama dama ya ta ya mike ba ba zai iya ba shi kenan sai ya ciyar sai ya ciyar insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi